wato na biyu sake ya koma mutaf'ilun fa'ilun ko kuma mutaf'ilun fa'ilun amma dai mutaf'ilun din an samu habanu ko mutaf'ilun fa'ilun an sami habunin kenan a ciki wannan baharin yakan zo haka a albirda wadda take a wannan baharin ya kawo kamar baiti goma wanda kowanne ya fara ta zula ta farko ta zo mahabuna alburda wadda waka ce mashura ko ko ta fara ko sai wace mai zasta dam'an farkon na shidura ta biyu ko a na farko sai wanne na amsara haka ne sai wanne kama da ainihin ita ma haka sai wanne amma malikar bai aya hasibu sabu sai wanne to shi da nan shi ne wani ne zuwa gare shi da yake hikibu wato shara zuwa faɗin mawaƙi lakat marat hikabun surufuha ajabun fa ahadasat fa ahadasat jiyaran wa aqabat duwala lakat marat lakat marat hikabun surufuha ajabun fa ahadasat jiyaran wa aqabat duwala lakat mawat lakat lami da kafi da dal sai kuma mini da rabi da ta ta guje lakat marat sai hikabul ha karami da kafi da ba hikabul sai turufu ha sadi da ra sai wau sai fa sai ha babba sai alif sai kuma aini ajabul ajabul aini da jinsa ɗaya da ba lakat marat hikabul turufu ha ajabul fa hadasat fa da alif bage sai ha karin sai dal sai ta sai ta fa hadasat ajaban aini da jini da ba da alif bage alif wa aqabat da waw da alif mai alhamza asma sai an baki sai a kafi sai ba sai ta guje wa aqabat wa aqabat duwala dal da waw da lamalif لقد مرت هكب شروفها عجب فأحدثت جيرا وأعقبت دولا jiyaran da gaini da ya da ra ban faɗe shi ko da gini da ya da ra sai alif a ƙarshe fa hada sat jiyaran wa aqabat duwala to a wannan dukkan fasilolin guda takwas sun zo mahabulai lakat marat mutakilun hikabun fa'ilun surufuha mutakilun ajabun fa'ilun fa'ahadasat mutakilun giyaran fa'ilun wa'aqabat mutakilun duwala fa'ilun lakat marat hikabu ka lalle zamanai iri daban-daban sun zo sun huce ba irin zamani da ba a gani ba a duniyar nan an ga zamanin wahala an ga zamanin yalwa an ga zamanin fari an ga zamanin yan damuna an ga zamanin masu mulki na kirki an ga ba irin dai abin da ba a gani ba la marat hikabun hikabun jam'in hikibatu hikibatu an an jam'in sa da hikabu shi kuma hikabu a iya jam'in sa da ahqabu la yusuna fiha ahqaba lakar marar hikamu hakika zamane sun huce surufu ha irin yadda take jujjuyawa a jabon ya isa babban mamaki ya isa babban abun mamaki fa ahada sat giyara ta farar da canje-canje iri daban-daban ba irin sauyin da ba a gani ba yau wannan yana mulki gobe an ture shi yau wannan shi ake bi yuru gobe kuma shi kaɗai yake tafiya kamar a jefe shi yau wannan shi ake tsoro gobe shi ake tausayawa yau wannan ake tausayawa gobe kuma shi ake tsoro duk wannan an gani wa aka baddu wala ta mayar da daunoni yau wannan daula ce take gobe wannan ce jibo wannan gata shi yasa ba abin da ba a gani ba a duniyar nan to wannan dai shine shahidin zihati na habanu inda duk tafilolin guda takwas sun zo mahabulai dukkan tawilolin guda takwas ba wadda ba a yi wa habani ba a to wannan baitin kenan sai mu maimaita shi ko
a haddasa har fasewar da take sababiyya da sanin wucewar ta ta farar da wato sauye-sauye ta farar da sauye-sauye iri daban-daban ba irin sauyin da ba a gani ba wa a gabar duwa la face sababiyya domin face sababiyya saboda wucewar ta ta farar da abin malaman mamaki to nuni to dokan zo a wannan bahar hikimutun su isara ne zuwa shahidin da ya gabata wato shahidin haban shi ne laƙar marat hekabun irke halin ɗinku isara ne zuwa shahidin ɗanyu da yakan zo a wannan bahar shi ne faɗin mawaƙi irtahalu gudwatan irtahalu gudwatan fandalaku bukaran fi zumarin minhumu yatba'uha zumaru in in talaku alif da nuni da da'i da lami da kafi da wau da wani alifin in talaku in talaku gudwatan gaini da likafa da dal da wau da takuri gudwatan mukta'imin an yi tsayi gudwatan ta'ilu wannan damun ba habinin a ciki damun kowa ana magana kan habinin bane fandalaku mubta'ilun shi ma dai an yi ɗayi fandalaku bukaran fi zumarin mubta'ilun shi ma dai an yi ɗayi minhu mufa'ilun yatba'uha mubta'ilun yatba'uha mubta'ilun zumaru fa'ilun shi yasa duk ta'ilolin guda hudu sun zo da ɗanyi ta ila hudu ce damar ɗanyi za ta iya shigarwa a wannan baharin ba ta ila takwas ba ba kamar hablu ba shi hablu duk ta ila ya ta sa iya zuwa da hablu to amma shi ɗanyi fa'ilin ɗanyi ba zai shigarwa ba fa'ilin jihafi ɗaya kawai take iya karɓa shi ne hablu amma ba za ta karɓi ɗanyi ba irtani gudwatan sun maraita da sammako tandalago suka tafi bukaran da sassafe tun zumarin minhum a cikin kungiya kungiya daga cikin su itbai ha zumaru wasu kungiyoyin na bin su wannan kungiyar ta fito wannan ta fito wannan ta fito haka suka ta tafiya ta halu guduwatan fandalago bukaran fi zumarin minhum ya tubaiha zumaru a sai mai taimako yaumihi abu nayya inna abaka karibu yaumihi ya baitin yake tarfa'u lihim dafin wallahu yarfa'u li naran idza hamadat niranuhum taqibi amma ba shi wannan din bane wannan sahihin kafiya da yau din istrabazi ya kawo shi a sahihin kafiya sai ya zana sunan tutun zan tuladar ta yau sahihin ترفع لي هندس والله يرفع لي نارا إذا حمدت نيرانهم تكدي إذا تعجب ما تستاذ تكدي بيسو تكدي بقى كوكما زامي قارن بيت مانا عشا حمدانا لكي سوى وإذا تسلك من الحوادث نكبة فصبر فكل غيابة ستكشف وإذا تسلك من الحوادث نقبة فاصبر فكلها فكلها تتكشف idan dan wani basira ya same ka na zamani ka yi haƙuri a duk wani bakin ciki zai yaye ne wani za ta sit ka ga jazuma da iza lokacin da hajjaji da ya kama shi sai da ya karanta shi ba kai da kake cewa ya ta suka min alhawadi kuna ka batun mafas zai fa kullu da wata ta kashe fito yau ka shiga tsananin da ba za ka fita ba yau ka shiga wadda ba za ka fita din ba nan take sa aka kashe to to wanne ne baitin da suka fi kawowa wai za ta sulka hasasatun fata jammali wai za ta sulka hasasatun fata jammali farkon baitin isra'i na farko ya ake shi da yake ba mahallin shahidin bane ko wata gani ma a gana ka rabu ka bilgina wai za ta sulka hasasatun fata yammani wani balarabe ne yake wa ɗansa wasu ya ke cewa ɗana na ga alama mutuwa ta zo amma ba za ka ji abin da zan faɗa ma shi ne ke faɗa masa ciki ya faɗi wannan ne wa iza wastajamna aganaka rabbuka bijina wa iza tusika hasasatun fata zammali wata ruwa kuma fata hammali ka nuna wadata ka bayyana da wadatar in Allah ya wadata ka in Allah ya baka ka bayyana ba komai idan kuma talauci ya same ka to ka kyauta ka bayyana kan dan talauci ya same ka kuma ka bar kanka ka lalace in ba haka ba ne ko kuma fata hammali ka jure ka ɗauka ka ka um, sai wanne Eh, habalu a cikin wannan baharin shi wannan baharin habalu yakan zo a cikinsa menene habalu ehin habalu da ɗayi da haɗu ne ne sai ya koma tsada a wani tafilar ya take da ya kuma za ta koma da ya take mustafilo sai ta koma fa'alatun bayan ta koma muta'ilo sai a mai da ita fa'alatun an shafe na biyun da na hudu shi ne ne zuwa shahidinsa da cewa za na ƙihin wato faɗin mawaƙi wa za a mu annahum wa za a mu wawi da zaira da aini da nini da wasu alif wa za a mu annahum laƙiyahum rajulun laƙiyahum rajulun eh da sai isra'in kenan wa za a mu annahum laqiyahum rajulun faqatalu irsahu wa ahzu malahu faqatalu irsahu fa qatalu fa da kafi da ta da lam da waw sai alif irsahu aini da ra da sun da hakuri irsahu wa ahzu wa ayin alhamza أخذوا ماله وزعموا أنهم لقيهم رجل فقتلوا إرثه وأخذوا ماله وزعموا فعلة أنهم فاعل لقيهم فعلة رجل فاعل فقتلوا فعلة يرثه فاعل وأخذوا fa'alatun malahu fa'ilu duk tafilar ta mustaqilun ta zo mahabula ta zo mahabula wa za a wai sun ce annahum laqiyahu rajulun su dinnan wai wani mutum ya gamu da su a hanya da katalo irsahu suka kashe matarsa wa akhazu malahu suka kwace kudinsa sun yi sun faɗa haka wannan baitin kenan sai mu maimaita shi ko shi wa za a nuna zuwa a cikin bahari a cikin shi wannan baharin basiri da ya sa misali kamar alburda ta yaba annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba ɗaya in muka duba sai ya muka habalu ko akwai inda yake yazo da habalu babu kamar banar su'adu fa akwai inda yake yazo da habalu ko wajen akwai inda yake an sami habalu a ciki ko ko babu tun farko fa'ilu ne amma muftaji wanda yake jami'in shi ba haka ba ne mufta'i ne mufta'i an shafe lamun kalmar lamun kalmar an shafe shi yasa a wajen awon ne kawai yake bambanta amma wajen faɗa a duk ɗaya za a faɗa inda halin rafa ne za a ce muftaguhu muftaguhu a hannun jami'in wajen to amma a halin nasra ko halin jarra za a faɗe shi kamar yadda za a faɗe asali dai muftajiyu ne muftajiyi to amma yi nauyi aka shafe lamun kalmar kuma muftajiyi muftajiyi ne kuma da an shafe nunan an shafe nunan jam'in na irafa nunan ta min iraba au tanwina ƙarshen gaban alaye ɗan malam ka zuƙutumu sai ka zuƙutumu ishara zuwa inda hablu yake afkuwa a rarrabe na wato arurar da take majzu'a rarrabe wanda yake muzayyali wanda aka yi tazilinsa shi ne faɗin mawaƙi ƙarja akum annakum yawman iza tubu asun قد جاءكم أنكم يوما إذا ما زقتم الموت سوف تبعثون قد جاءكم قد جاءكم إيه أنكم أنكم إذا أنكم يوما إذا يوما إذا ما ذقتم الموت سوف تبعثون أنكم فاعلون يوما إذا مستفعل ما ذقتم المستفعل موت سوء فاعل فتبعثوا متفعلان فتبعثون متفعلان فتبعثون متفعلان أي خبر أو murarbi wanda yake muzayyani rarbin da yake an masa tazini kuma gashi an yi habanu mutafilan a maimakon mustafilan fatub a suwun shi ne mahallin shahidin fatub a suwun kada ja akum labari ya zo muku annakum cewa ko izama yauma wata rana izama zukutumul mauta bayan kun ɗanɗani mutuwa sau fatuba a suwun da sannu za a tashe ku to a wannan shahidin kenan sai mu ne tashi ko arbo wannan arorar wanda yake muzayyala rarbinta wato na wato majmu'inta wanda yake aka yi wata zini to akan samu ɗayi ya zo shi ne faɗin mawaƙi shahidin wato faɗin mawaƙi da yake ya sahi kad halafat asma'u ma ya sahi ya sahi ya sahi ya da alif sai fahikat mustaf'ilun akhalafat fa'ilun asma'u ma mustaf'ilun kanat man mustaf'ilun nikani fa'ilun husni isa mufta'ilan husni isa mufta'ilan an yi ɗanyu a wannan larabin wanda yake muzayyani don ya iya zuwa kenan a nan ya sahi ya aboki kada halafat asma'u hakika asma'u ta saba wa mata na tumanni ka abinda ta daɗe ta nema buri asma'u ta daɗe ta nema buri amma kuma tana sa ma buri amma kuma ta zo ta saba wannan min husnin sa daga kyakkyawar saduwa daga kyakkyawar saduwa to ya san kad halakat asma'u ma kana tumanni ka min husni misal shine ya nuni zuwa gare shi da asahi asahi to mukta'ilan mukta'ilan a ɗaya da tazili ya hadu a cikinsa kamar yadda na baya shi habni ne da tazili ya hadu a cikinsa fatuhu a su mutafilan sai ko wannan mufta'ilan sai mu mai tabaitin ko an faɗi dai akuwar habari ko a nazariya lawanne ne shahidinsa hadari a muzayyala a muzayyala wanne ne shahidin habanu tuba a suyu ta tuba a suyu shi ne an yi hablu kenan mutaf ilan haka ne mutaf ilan to wanne ne shahidin ɗauyi Zunna'uma to sai shahidin habal shi ne ya nuna zuwa gare shi da faɗinsa makami zaka makami zaka wato shi ne faɗin mawaƙi haza makami ƙariban min ahi kullum ri'in ƙa'imin ma'a ahi haza makami haza haza na ishara ha babba da zal haza mata ni ɗari fa'ilin ban min ahi mustaf'ilin kullum ri'in kullum ri'in mustaf'ilin ƙa'imin fa'ilin ma'a ahi fa'ala fa'alatan ma'a ahi fa'alatan a to ne su ne shahidinsa haza makami ga wajen tsayuwa ta ni kan nan zan tsaya gare da min ayi halin kasancewa ta ina kusa ga ɗan uwana kullum ri'in duk wani mutum ƙa'imu za a same shi yana tsaye ma'ahin tare da ɗan uwansa za a same shi a tsaye tare da ɗan uwansa wannan shi ne sha'idin habalu a cikin wannan muzayyani rarbi wanda yake muzayyani cewa hablu ya zo hablu yana zuwa ɗan na zuwa hablu ma na zuwa zo gaba ɗaya a sai mai ta baitin a ruwan ba su yi ta farko rarbin ta ne dole karfi tana da rarrabai guda biyu tana da wanda yake mahabuni kamata tana kuma da wanda yake makadori wanda ma ai a shi ne aka yi banak su'adu banak su'adu mhm. ko kasidar hansa'u kazan da ai ne ka ambil aini awwaru a ita ma dai a wannan rarbin na biyu ne na arura ta farko arura ta biyu fa tana da rarrabai nawa ne arura ta biyu ita ce wacce su a ce amma tamma mazu a tamma tana da rarrabai guda nawa guda uku tana da rarrabai guda uku na farko shi ne wanne eh wanne ne a yahan muzayyani ne kamar ta muzayyani a kamar ta ne amma shi muzayyani ne muzayyani ne shi ne na farko sannan kuma wanda yake tani wanda ba a yi masa tazini ba sai kuma wanne ne na uku makadoi to lura ta karshe ta ya take ita tun an faɗi biyu a ba ita ce kawai ta rage to kuma zai zama tana da babban guda biyu to ita arurar ta uku ya ake kiranta arura ne ne ake kiranta manzo a ne ne kuma menene uhu sai wanne kuma daga shi a'a to ai kaga shi na hayyaje kyauta shahidin rarbi na biyu ne ba shahidin rarbi ne na farko ba mene ne shahidin rarbi na farko a'a tuhu shiru ma'an inna ma ni adatun shi ne anya a a faɗin tare na an ka an dawo zihati an dawo zihati ne da an ce hikibu an dawo maganar zihafan da suke shiga ne amma a ruran da rarbin gaba ɗaya a baiti na farko ya kawo jarat jaulatun sha'awa'u lam jarat jaulatun ya sha'awa'u to a jarar jaulatun ya haru sha'awa'u hayyanat wa kofi tasiru an hukar hayyajar jawa to wani ne shahidin garbin na farko na arura ta uku ya haru dai shi ne shahidin rarbi na farko ko a arura ta farko sha'awa'a shi ne shahidin rarbi na biyu a arura ta farko sai hayyana sai dai hayyanar ko shi ne shahidin rarbi na farko a arura ta biyu wakutu shi ne shahidin rarbi na biyu a arura ta biyu sai ne tsiro shi ne shahidin a wato rarbi na uku a ita a rorar ta ta biyu to kada hayyajar jawa shi ne shahidin rarbi guda daya a shi rarbi ɗaya ne ita a rorar ta uku take da shi ko a rorar ta uku tana da rarbi guda ɗaya ne ta farko tana da rarbai guda biyu ta farko tana da rarbai biyu ta biyu tana da rarbai uku ta uku ko tana da rarbi guda daya kada ma hayyajar shauka min a dalali ma hayyajar مستفعل الشوق من فاعل أدلال مستفعل شو يسا أكي كلمتا ehen makadu'a ce majzu'a majzu'a ce makadu'a a lura da take majzu'a makadu'a tana da rarrabe kamarta guda daya rarbanta guda daya ne kamarta to a barun madidi shi rarbansa guda nawa ne ba abin da yake kafin wannan rarbansa uku ne suna ko bijudi aruransa ne guda uku ko rarban guda nawa ne guda shida ne arura ta farko tana da rarrabe nawa ake kamar wannan kamar basit ne kenan inda allurar basit ta farko take da rarrabai biyu ita ma ta maje da haka ne ɗaya ne da ita rarrabi ɗaya ne da ita ita ta farkon ta baharul madidi ita ce wadda yake ta zo fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun a kawo rarbinta kamar ta ya zama shi ma fa'ilatun shi kenan ko sai ta biyu ita ce wacce ba'a mahazufa wadda fa'ila tun ta koma fa'ila to tana da rarrabai guda nawa uku ne rarbanta da wanne a'a eh akwai jami akwai wanne kuma akwai kuma ba mu raffali a cikin ba a yi mata tarfini ba wadda aka mata tarfini ba wadda take muraffala a ciki eh sai mu zayyala kawai sai wacce kuma sai wadda take kamata sai wacce kuma eh aka yi kadu ya koma ta fa'il ya koma fa'il an yi ne kenan za a ce an yi hasu an yi kadau ya zama mai kenan ya ake kiranta gaba ɗan idan hasu ya haɗu da kadau ya ake cewa ai ga baiti can a baya mun huce a'a kadau ya haɗu da hasu ya ake kiransa waka ainihin bataru ake cewa wakad uka lil mahzufi batarun bisar sadu wa qila al madidu tasadu sunayhi fi du'a akwai wanda take maktura kenan ɗan rarbin da yake makturi ko akwai rarbin da yake makturi akwai wanda yake muzayyali akwai kuma wanda yake tanni wanne ne shahidin wanda yake makturi rarbin da yake makturi takarumurin in takarumurin lahin fa'ilatun diyawan fa'ilun nara fa'il wanda za a mai da shi fa'alu shi ne shahirin rarrabin da yake makturi wanda yake cikakke kuwa fa kamar arurar ehe shi ne ilamu anni lakum hafizun shahidan ma kuntu aw ga'iba wanda arura ta zo fa'ilin shi ma rarbin ya zo fa'ilin to wanne ne wanda yake muzayyana kullu aishin sa'irun lizawal aha fa'ila fa'ila to to arura ta karshe fararbanta nawa ta baharu nadidi arura ta karshe a baharu nadidi rarbanta guda nawa ne da yi ne tun da dai damar shi da mai an faɗi hudu a baya saura guda biyu da wanne da ita a rurar wannan ta ƙarshe ya ake ce mata ta baharu madidi me ake kiranta me da me ya faru a cikinta ihun akwai kuma a'a a'a to kafin shi ya afku sai da me ya afku fa'ilatun fa'ilun fa'ilun ehu fa'ilatun kafin ta koma fa'ilun sai da ne da ne sun shiga mata ahin da haɗu ne da hasko ahin mahazufa ce mahabuna mahazufa ce mahabuna mahazufa ce mahabuna ya kamata kowanne bahari mu ringa kiyaye rarbansa nawa ne kuma kowane rarbi a rura nawa ce da shi ya kuma ake kiran kowace ya ake kiran kowace mahazufa ce mahabuna mahazufa ce wadda kuma take mahabuna ina misalin ta a wajen imrul gaisu ya yi shi a rayu ina mashirku raye su a raye sune suke yake a kansu ko akwai kwaje irin kansu a diwani irin kansu da Allah akwai kasida guda ɗaya wadda take a wannan baharin ne a wannan aruran ne a wannan rarbin ne rubbaranin min bani sa'alin mutulijin kattaihi tututari rubbaranin fa'ilatun min bani fa'ilu sa'alin fa'ilu mutulijin kattailatun taihi fi fa'ilu uturi fa'ilu a wannan kasidar a wannan rarbin a wannan arurar a wannan rarbin ya yi ta rubba ramin da ne su ala mutumin kasar hufi ya fitar to sai a suke na sai tafi da haban ya zo a arura wadda take majizuwa wadda take makaduwa an mata kaduwa kuma aka yi mata habanu irin wannan mawaka sun yawaita waƙe a kansa akan kira shi mahula'ul basit akan kira shi mahula'ul basidi yana da sauƙin kawowa wato sai awon a maimakon mustafilin fa'ilin mustafil sai kuma mustafilin fa'ilin mutafil mutafil sai a mai da shi fa'ilin mustafilin fa'ilin fa'ilin mustafilin fa'ilin fa'ilin mustafilin fa'ilin fa'ilin mustafilin fa'ilin fa'ilin wanda shi ake kira muhlaqul basidi muhlaqul basidi majzu'i ne aka yi masa kada'u kuma bayan an yi kada'u sai aka zo aka yi habari da mustaqilun ne wato an masa jazu sai kuma aka yi masa kada'u ya koma mustaqil sai kuma aka yi masa habanu ya koma mutafa'il mutafa'il ya zama mai kenan fa'ulun fa'ulun sai zama gaba ɗaya baharin ya koma mustaf'ilun fa'ilun fa'ulun mustaf'ilun fa'ilun fa'ulun shi ne ya nuna zuwa gare shi da cewa wato wasu bukat ala wasai bukad ala shahidi ne zuwa gare shi shi ne fadin mawaki da yake cewa asbahatu wasai bukad alani yad'u hafisan ila al-firabi asbahatu wasai bukad alani yad'u hafisan ila al-firabi asbahatu alif ne alhamza da sadu da ba da ha ta sabe sai ta asbahatu wasaibu mustaqilun شيب قد فائل علاني فؤول يدعوها في مستفئل فن إلى فائل حراب فؤول أصبحت ناوى جري والشيب قد علاني alhali ga furfura ta baibaye min kai ya du'u hasisan ilal hirabi yana kira na da gaggawa cewa in samo abin da zan kunshe shi in samo masa kunshi abin da zan kunshe shi da asbahatu wa shaibu kad alani ya du'u hasisan ilal hirabi shine wato shahidi na karshe na zihatan da suka zo a wannan bahar asahi na kani zaka wa shaibu kad ala asahi da ishara izuwa ya sai kada halaka ta suna umma kana tuna ne kamar musu nisa makani hada makani qariban min ahi kullu rin qa'imin ma ahi to kuma shi wannan wasu bukar ala to wato an gama kenan da shi baharul basidi an gama da baharul basidi mun gama wannan da'ira kenan ta da'iratul muhtalifi da'iratul muhtalifi mun gama da ita kenan baharanta guda uku ne dama gaba ɗayan larban da suke cikin wannan da'irar guda nawa ne kenan larban da suke cikin da'iratul muhtalif guda nawa ne larbai larban da suke cikin da'irar nan guda nawa ne ko ba hari ɗaya na ciki yana da shi da basu ɗin ba shi da ne da shi da jaunatu yana da rarrabai guda shi da shi kadai bayan ga ragowa guda biyu ga da wuni ga madid gaba ɗaya guda nawa ne rarraban da suke cikin wannan da'ira
na wannan da shi oho da ainihi yana da guda oho to ya dudu fa da ainihi yana da guda a'a a'a mun guda shida oho to oho ga tara ga shi da sha biyar ke na rabanta goma sha biyar ne a ruranta fa guda nawa ne a rurai da suke a wannan da'irar guda nawa ne kuma sha biyar to a ruran kuma guda nawa ne bakwai ne bahari na farko yana da arura ɗaya tak shi ne tsawili yana da arura ɗaya tak Ah, bahari na biyu madidi yana da arurai har guda uku bahari na uku ma basir shi ma yana da arurai har guda uku shi yasa aruran guda bakwai ne Eh, rarman kuma sha biyar Eh, a baharan mu da a wannan littafin muke neman sha biyar mun yi uku saura sha biyu ko a aruran kuma da muke a wannan shi littafin muke da arurai har guda talatin da hudu da za mu karanta to mun yi guda bakwai mun yi guda bakwai shi ya sa saura ashirin da bakwai saura ashirin da bakwai kenan a rarban kuma da muke da sittin da uku mun yi guda goma sha biyar ko mun yi guda goma sha biyar ya zama saura guda nawa kenan saura guda hamsin da nawa eh? sittin da uku ne saura guda na arba'in da takwas saura arba'in arba'in da takwas ne suka rage mana a nan ba to a wannan baharin kenan da shi wannan baitin sun yi mai ne tashi wannan baitin a rurar da rarbin kawai nake so a faɗa mu a rura ta nawa ce rarbi na nawa ko ba a faɗi baharin ba shine rubba rami min bani su'alin mutlijin kafai fi kuturi rubba rami min bani su'alin mutlijin kafai fi kuturi bakwai da muka ce ni rarrabin nata ma kuma yana cikin rarrabai goma sha biyar da muka ce ni to wacce ce wannan a rurar wacce ce makabura ce a inda mata zo kaburu baya shiga indi inna ta ma ya iri ta gafa min mahusidi na kulli zaune rababu rufa ya halaita shiri Allah na min umurtawa da aka ce ba kabaru sai dai ko a sami kabaru sai kuma kafu sai kuma haduwarsu wanda su ake kira ne na kasuko to sai dai a waɗannan su da suka zo a shi bahar za mu ba kowanne arura misali arura ta ɗaurin mace ita ce arura ta farko arura ta farko ta madidi ita ce ta biyu arura ta biyu ta madidi ita ce ta uku arura ta uku ta uku ta madidi ita ce ta hudu arura ta farko ta basu ita ce ta biyar arura ta biyu ita ce ta shida arura ta uku ita ce ta bakwai to ita wannan ta nawa ce yarbu kuma na nawa ne yarbai uku na ɗauyin samun ba su ɗaya biyu uku yarbi na farko na arura ta farko a babin madidi musa shi ne rarrabi na hudu har zuwa shi wannan rarrabi na shida wato na baharul basit ya zama shi ne rarrabi na goma sha biyar to shi wannan arurar ta nawa ce kenan rarbin na nawa rubba ramin min bani su'alin mutlibin kasai fi kuturi arurar ta nawa ce rarbin na nawa da biyu a bani ɗawili ne kenan arurar ta ta uku ce ita ce wacce to ai misali ta farko ita ce ta ɗaure wadda daman dai makabura ce ta biyu kuma ta bagidi wadda take cikakkiya sai kuma wadda take mahazufa kawai sai wacce a wannan ba mahazufa ce kawai ba ba wai wadda take mahazufa ce kawai ba tunda da za ta zamo fa'ilo shi kowa cewa aka yi su'alin fa'ilun fa'ilun shi yasa mahazufa ce mimi ta ta zama ta nawa kenan kilo an yi ne kenan an yi ne fa'ilatun ta koma fa'ilun an yi hasko an yi habanu shi kenan abin da aka yi fa'ila tun da farko aka yi hasu ta koma fa'ila aka dawo aka yi mai haban ya koma fa'ila wani aka mai da shi fa'ilun shi ya sa wacce ce ta wa mata a a ba ita ba ba su ne shahidinsa ba duk a makuwa ba shahidinta ba ne a rurar dai a rurar da ita ce amma dai tana da rarrai da dama shi yasa shahidin da yake na wannan a rurar da kuma wannan rarrabin wanne ne ta akalu ya isu bihi aisu ta hadisa aka hukar da mu shi ne wanda yake ai daidai da wannan shi na nawa ne a rurar ta nawa ce ke na rarbin na nawa a rurar ta nawa ce rarbin na nawa can ne an ce a faro tun daga farko muna da arurai guda bakwai to ita a bakwai da muke da su wannan ita ce ta nawa ta hudu ce ta hudu ce saboda ta uku ce a baharul madidi to a rarban da muke da su fa wannan wani rarrabi ne na bakwai ne an samu uku a baya uku kuma aka sake samu a baya an yi kuwa bai haura bakwai ba na takwas ne bahari na takwas rarrabi na takwas ne wannan shi yasa wannan wato a iya cewa dangane da bahari na biyu biyu kuma dangane da arura arura ta hudu ko dangane da rarrabe kuma na bakwai shi yasa misalin da lamba za mu ba shi za mu ba shi biyu ne da hudu da bakwai ko shi ne misalin wannan a shi ne misalin wannan to a misali fa faɗin a sayyidina ka abu ne zuhairi da ya faɗa inna rasula la sayfin yustara'u bihi muhammadin min suyufin lahi masulmi wanda da yana masu ruwa suka faɗa shi ya ce min suyufin hindi ne to da zala sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa ya ce ce ne min suyufin lahi muhammadin min suyufin lahi masulmi to wannan arura ta nawa ce ke na zargi kuma na nawa inna rasula la sayfin yustara'u bihi muhammadin min suyufin lahi masulmi arura ta nawa ce nawa domin ita ce ta farko a baharul basiri kafin ita guda hudu ne a rura ta biyar ce turar rumfa na nawa ne kuma na nawa ne za a ɗayan da ko ga uku can ga shida biyu ya ture su sannan a baharin sama sai da ya ture guda ɗaya ya zo na biyu rarbi na biyu ne na baharul basiri shi yasa na sha ɗaya ne na sha ɗaya rarrabi na sha ɗaya ne a rura ta biyar rarrabi na goma sha ɗaya a rarrabi na goma sha ɗaya to ina misalin mene misalin ta a baitocin da muka karanta gara ta sha'awa a tahmilu mai jarda ma'rufatun lafiyai na sarhubu a shi ne shahidinta shi ne ya daidai da wannan to da zarar an faɗa ma mutum zai ga ya gane cewa wannan shi ne na nawa ainihin ne yake tafiya a lissafi sai ya sa ko a ƙarshen ma za a sake kawo mana lissafin fal ko ka san ga wanda ya fito da shi domin da zama in ka san dan babba ya san ma ai ta kaza ce ko da an ya tura a ɗauko sha biyar ko sha shida an ɗauko tara ko wannan nan zai sa wannan ma da gani ba shi